بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Asabar 19 ga watan Zulqa'ida shekara ta 2046 wanda ya da 17 ga watan Mayu 2025 miladiyya a wannan majalisi na mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin umratul ahkam min kalamin khair al-anam na al-imam al-hafiz al-allama abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi idan ba manta ba muna cikin sallar roƙon ruwa babu salatul istisqa babu da malayin kebe domin ya kawo hadisai da suke nuna koyarwar addinin musulunci game da yadda ake yin roƙon ruwa yayin da aka rasa ruwa muna da yanar hanyar za hadisin farko hadisi biyu ma da ya kawo amma hadisin farko duk da gajartarsa kuma yana da abubuwa da yawa da ya kamata a tattauna a ciki da haka za mu ci gaba da hadisi yau din sha Allah قالت عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى ما لا يكابر حديثي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني Allah ta'ala ya yarda da shi ya ce kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam ya sasqi tare maza Allah ya huto da zumman yana son yayi addu'ar ruwa fata wajjaha ila alqibla sai ya fuskanci alqibla yad'u yana addu'a wa hawwala rida'ahu kuma ya juya tafansa barwansa abin da ya rufa da shi salla raka'ataini yayi salla raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'ah kuma ya bayar da karatu a wannan sallah din wa fi lafdin a wani lafazi atal musalla aka ce maza Allah ya fito zuwa wajen musalla wato ba a masallaci yayi wannan sallah din ba a mun yi wacce sati mun magana akan ba ana yin ta ne kafin sallan rukarwan ko bayan sallan rukarwa muka yi kuma magana za a yi kutuba din kuma ana rabe ta ne ko ba a rabe ta sai muka yi magana akan juya tufa da ake yi muka faɗi hikima da yasa ake aka shakanta mana ba juya tufa yadda muka je addu'a roƙon ruwa wannan hikima shine muna ƙoƙarin nuna ma ubangiji buƙatan Allah ta'ala ya canza mana daga halin da muke ciki da kishi da yunwa ya juya mana shi zuwa ga hali na yalwa da kuma wato daɗi da kuma danshi na ƙasa saboda haka wannan shi ne wato hikimar da shari'a ta sanya ta shar'anta mana yayin da aka je wato ruwa a juya tufa ɗin a inda abinda za mu ƙara yin tsokaci a kansa shi ne yanayin siffa na wato shi juya tufa ɗin a nan muka tsaya a aka da yin tambayoyi muka ce insha Allah muka alƙaranta cewa muka zo za mu sake tattaunawa akan wannan matsala sai dai na banta akwai yara da wancan hadisi na ibn abbas da muke karantawa wanda mazala aka ce ya wato ya gaya mutane rana kaza a fito aka tafi sai khutuba da ya khutuba sai ya sako da ya sako sai ya sallah da roƙarwa da ya sallah da roƙarwa ana gama wannan sallah din shikenan kawai sai aka ga nan da nan gari ya riga ya hadu sama ta zubda ruwa sai a ce hadisi ake ce ra'a sur'atuhum ila ila sikni ila sikni haka nace a wacan amma wannan kuskure ne ba san me ya dauke ni ba ila masakin wannan kalmar ita ta kawo mu zuciya ra'a sur'at ra'a sur'atuhum ila ila kinni falamma ra'a sur'atuhum ila kinni dhahika wato lokacin manzo ya ga nan da nan suna wato gudu sahabbai suna gudu wanda aka sallah da su wajen su je alkin alkin a guda ɗaya kenan aknan shine wato jami'in sa aknan shine duk inda zaka je ka ya zama ko masauki ko wani abu da zai zama ya baka a sutura shine alkin to sai ga nan sahabbai suna gudu saboda su guje wannan ruwa na su inda za su fake sai manzo Allah yayi wato burbushi yayi dariya ya kuma gode ma ubangiji ya kuma ƙara wato tabbatar ma ubangiji cewa ya ƙara tabbatarwa ya ƙara wato ba da gaskiya wajen cewa shi din wato annabin Allah ta'ala ne saboda nan da nan ina yin addu'a a nan take aka ga wannan adam ya riga ya hadu sai ruwa ya sako a sifa na juya wannan tufa din zamu fara kawo magana ta malamin malikiya yadda suka ce a juya tufa din abu muhammad ibn abi zar al-qairawa ne a cikin risala sai ya ce in mutum na sai juya tufa din shine an yaza ala ma ala man kibil ayman ala al-aysar shine ya sanya abinda ke kafadan sa na dama ya koma hagu wa ma ala al-aysar ala al-ayman abinda ke kafada kafadan sa na hagu ya koma dama wala yaqlib zalika amma kada ce zai juya kada ce zai yi shi baibai baibai shine mai sabar da rike cewa an yi ja'al al-hashita sufla min fawq min fawq wal ulya min asfal shine wato ita daga sama daga ƙasa afwan sai ya juya ta in mayafi ne sai ya juya ta koma sama sama ta koma ƙasa yace amma kai wannan zamu zo mu mu kawo maganin malami akan wannan ita kadai da malikiya suka hana akwai hujja ko babu hujja amma dai a nan abin da yake magana shine wato hagu ya koma dama dama ya koma hagu kaga idan abin ba dinkakke bane zai yi sauki amma idan ka ce dinkakke ne kaga zai wahala ka ce za ka iya yin wannan din sai dai idan za ka juya shi a baibai wato wannan din ka juya shi baki daya ya zama wato in ka juya shi kamar kayan mu nan dinkakke in ka juya shi za ka gani hagun ya koma dama dama ya koma hagu babu wani babu wata matsala haka idan bargo ce bargo ne mutum ya sa kaga wannan zai iya juyawa kawai haka sai ya juya kawai wannan ta dawo wannan nan ta dawo nan dama ta koma hagu hagu ta koma dama ko kuma ya juya ta abai bai baki da to wannan ba iya yi ba na babu matsala amma shi alqalb anan da maliki yake magana shine wato kasa ya koma sama sama ya koma kasa da anna ali hasafil hakim to wannan su ne suke suka ce su suna ganin wannan ba daidai ne ba za mu ga malamai su malamai su saba musu da ma yanzu mai magana akan shi ina aka samu hujjan dama ya dawo hagu hagu ya koma dama a wannan ya zo a cikin hadisi wannan hadisin namu dai da yake ya zo ta hanyoyi dama ya zo hadisi kara da ke nuna cewa wato misala ya ya mai da wato tufansa dama ya koma hagu hagu ta koma dama a daga cikin hadisai da suka zo hanyar hadisin da a karar ya wannan bayanin shine wanda imamu ahmad ya fitar shi da imamu abu dauda إمام أحمد حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد حديثي دقى عمارة بن غزية دقى عباد بن تميم شجرة وانا حديث دقى أمنسا بابنسا عبد الله بن زيد المازي sai ya ambaci wannan hadisi kwanan kwace wanda kwanan muka karanta nan yanzu sai ya ce istasqawa alayhi khamisa khamisatu sauda bazalla ya sanya wata wato mayafi wacce take baka fara da an ya'khudhu bi asfaliha fa yaj'alhu a'laha sai yayi himmatu ya maida wato kasar ita wannan bargon tashi da ya lullaba da ita mayafin da ya lullaba da ita kasan ta koma sama fa yaj'alhu a'laha fa thaqulat alayhi da masalabi wato ya za ta bashi biya kenan fa qalabaha alayhi al-ayman 'ala al-aysar sai ya juya kawai daman ta koma hagu wal aisar ala al ayman shi kuma hagu ya koma dama kaga wannan halwaya ta zo karara sai dai abinda malikiya suka fada shine wannan kuma zuwa karshe zamu faɗi tawjihin malamai wannan isnadul makka wa sadi ne hasan darawar ne da umar bin ghaziya saduqan ne gazgatau ne duka wato a mutattun mutane akwai wanda wannan akwai wato ruwaya na abu dauda yake hadathana muhammad ibn auf قال قرات في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيد عن محمد بن مسلم حديثي دا امام ابو رده يرويته daga عبد الله بن سالم daga الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي daga محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري shine dai wanda ya kama wannan hadisi din a ciki sai aka ce wa hawwala rida'ahu sai ya juya barbansa faja'ala itafahu al-ayman ala atiqihi al-aysar sai ya juya wannan bargon mayafin da ya- da ya rufa da shi sai ya juya shi ya sanya daman ta koma hagu wa ja'ala iqafahu al-aysar ala atiqi al-ayman kafadarsa ta hagu ta koma dama thumma da Allah sannan sai ya addu'a azza wa jalla wannan isnadi ne wanda ba wal- akwai rauni amma kuma yana da shaida kun ga mun kawo hadisai da suke mushi shaida da haka dai wannan din ya tabbata cewa a juya da wato dama ta koma hagu to wannan din ya tabbata in bargo ne mutum sai in yana so kawai sai ya juya shaka in kuma mai hannu ne kamar abaya da ake sawa ko wani abu duk ana kiran shi arrida Ah, wani abaya da ake sawa kaga shi kenan kaga sai ka mai da shi ya zama ah, bai bai haka kenan in ka sa za ka ga wato dama ta koma hagu hagu ta koma dama duk wannan babu laifi irin wannan tafan namu ce ma ita ma wannan babu laifi mutum shi ma sai ya juya in ya juya dama ta koma hagu hagu ta koma dama Ah, to sai magana nan na ƙarshe da su shi wato malikiya suka yi suka ce tufan kar a mai da shi ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa wanda suka kira wannan shi alƙal duk da hadisi a duka babu laifi a ce at-tahawil alqalbu a wa- a wasu wayoyi sun zo alqalbu a wasu wayoyi sun zo at-tahawil din to amma su alqalbu da malikiya nake magana shi ne sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma wato a- a- sama suka ce wannan ba daidai bane kar a yi haka din a um, imamu abu muhammad al- uh, ibn abi al-qarawani da shi da uh, al-qadi abdul wahab al-qadi abdul wahab suke wala yunakisuhu kar ya mai da shi wato kafa uh, sama kasa uh, kasa sama kar ya mai da shi a haka To amma wasu daga cikin malaman shafi'a ko wasu sun usu usmana ba barkiya baya ba suka ce wannan din shi ma musahabi ne a yi ya kamata a yi in za ka iya muƙaddara tufa tufan da ƙasa wani abu ne wanda yake da gaban da ƙasan da saman da abu ɗaya ne za ka in ka juya shi wani ba ka da matsala ba za a ganka ka zama wato ah, ba riga ce mai aka ta wuya irin wannan ba in ka ko in bai da shi ƙasa to wani abu ba- babu laifi in ka bai da shi nan babu laifi sai malaka suka ce in har za a iya haka din to kai haka din wannan yana nuna gaya wajen wato ubangiji ya ya canza muku al'amari a kuma wannan ra'ayin malikiyan gaskiya shi yafi shine yafi wato inganci a in za ku tuna hadisin da muka karanta yanzu da na Umar ibn Qasiya da yake ruwaitowa cewa ya istasqa Rasulullahi wa alaihi khamisatun lahu sauda fa arada an ya'khudha bi asfaliha sai ya himmatu ya dauko kasan tufan kasan bargon a fa yaj'aluhu a'laha sai ya maida shi sama falamma taqulat lokacin da yaga abin ta masa nauyi qalabaha ala atiqi sai ya juya ya juya wato kafadinsa kawai to kaga wannan mazala bai yi bane saboda wa- nauyin sa masa saboda wahala saboda ya kasa yi ne to tunda abu ya ya himmatu yayi din bai iya yi bane a wannan lokaci din shi sa ba shanke su ce to kaga wannan akwai abin da ya hana shi in ba dan akwai abin da ya hana shi ba da yayi suna haka shi ma a shiga da shi cikin mustahabbanci shi yasa abin da yafi a maganar malamai mutum zai juya din in har zai iya kuma sama ta kuma kasa shi ma wannan babu laifi ai duk so kake yi a juya maka wato yanayin halin da kuke ciki daga halin kunci da wato rashin ruwa a ji halin yalwa kuma da halin ruwa da halin wato damshi na kasa wannan duka wannan abin da maliki bal suka faɗa babu wani dalili mai karfi a kansa abin da shafi'iya suka faɗa wannan yafi yafi karfi a sai abdullahi bin bin asim almazi ne ce sallara raka'atayn manzala sai ya sallaci sallah raka'a biyu wannan hadisi a a wannan a, gaba na hadisin karara yana bayani akan mustahabbancin wato in- wannan sallah in za a yi na roƙar ruwa a yi sallah raka'a biyu wannan ka karara a- a fili yake ce sallah raka'atayn a al-istisqa addu'ar roƙar ruwa mun fara mun yi magana satuka baya mataki mataki ne akwai matakin da wato jama'a kawai za su yi ba tare da sun ce a fito lokaci kaza ba ko a ce a lokaci kaza za a yi addu'a a kawai yanzu mun ga ba samu ruwa ba kamar mu a nan Kano ka ga in ba da jiya ba da jiya mun samu ruwa ba ai muka addu'a daidai kuma da jama'un mu dai da muka samu ai dama sai mu ce Allah ya shahada mu Allah ya kawo ruwan sama a to kaga yanzu wannan wannan shi wannan ya halatta wannan baka cewa sai kayan sallah ko a wannan kawai da zaran kaga baka sa- samu ruwa ba ko ma ne dai kana buƙatar ruwa al'umma kaga ka bin tana buƙatar ruwa kai addu'a wannan wani abu ne da ake buƙatar shi wannan shi matakin farko mataki na biyu kuma shine kuma sallar roƙar ruwa eh, roƙar ruwa da ake yi ranar juma'a roƙar ruwa da ake yi ranar juma'a wannan liman yana khutba yayin da kamar da muka faɗa ba daidai bane yayin da liman ke addu'a ka daga hannu kai kai haka alaman wai yanda in zaka addu'a kamar da mutane muka saba muna yi mu daga hannu Allah ta'ala ya amsa in liman na kudu ba wannan ba a yin addu'a shi ma liman ba zai ba zai daga hannu ba a shi ma kuma ma mu wanda ke saurari kuɗin ba zai daga hannu ba yayin da zai na ta addu'o'insa kawai shi ke liman zai dinga kawai ishara da hannunsa ne ko kuma kawai ku cika cewa amin amin amin haka za ku yi sai dai idan ya zo gaban da ya ce Allahumma a gitna ya Allah ka shayar da mu ruwa to a lokacin shi ma zai daga kuma saura kuma mamu za su kada saboda wannan ruwa babban sha'ani ne babban al'amari ne in dole a daga hannu saboda in ba a samu ruwa kowa ma rayuwar shi za ta gayyara kowa zai mutu da masoyi da maki ma kowa dole ya ce amin saboda wani abu ya shafi kowa to a nan ne kawai ake ake son wato daga daga hannu yayin da ake kuduba amma za ga wannan ya zama ɗabi'a na mutane shi wani lokaci galibi ne limamin da suka yi ba saboda limamin watakila wato karatu ya je musu amma za ka ga wasu lokaci ma masu da kudu ba liman na addu'a sai ga an yi haka duk wannan ba ba daidai ne ba baya cikin sunna inda aka samu kawai manzo Allah yana daga hannu shine da sauran mamuku shine lokacin da yake addu'a na roƙar ruwa akan minbari akan minbari saboda haka wannan shine waje na biyu da ake yin addu'a na roƙar ruwa shi ma wannan addu'a ce amma kaga babu sallah addu'a ce babu sallah mataki na uku kuma shine kawai a zo a ce a zo a fita din za a je addu'a roƙar ruwa amma da aka fita sai ba a yi sallah ba wannan magana ce ta Ahnaf ta ta wato Abu Hanifa kuma mazhabi na Ibrahim an-Nakhai Ibrahim ibn Sa'id an-Nakhai da wasu daga cikin malamai a fita kawai aka addu'a wato sai a dawo ba tare da an yi sallah ba wannan mataki ne na farko za mu zo akwai malaman da suka ja da wannan marhala ta uku amma sha Allah za mu kawo hadisai kan wannan ibn abdulbar shi yana ganin abinda ake hujja da shi ba hujja ba ne sai mataki na hudu kuma wanda shine falala shine yayin da aka ce ranar laraba za a fita to ana zuwa kawai in aka yi waɗannan addu'o'i kuma za a kuma a yi sallar ka'adu wanda wannan shine kuma abinda sunna ta wakana kuma ita ce sunna duk waɗannan abubuwa guda uku duk wani abubuwa da suka halatta akwai maganar sunnan ranar juma'a insha Allah ka zo ka hadisi ne a gaba za mu za mu ƙara yin magana akan wannan to duka waɗannan wato addu'a ne na roƙar ruwa maganan na farko cewa mutum zai addu'a roƙar ruwa ba tare da ya kace lokaci ce ranar kaza a fito ba kawai ɗaiɗaikun mu da jama'un mu ta addu'a Allah ya kawo ruwa wannan kaga baka buƙatar wani dama ya halatta duk a yi sannan kuma magana na a ce za a fita to wannan shine za a kawo maganan wasu daga cikin dalilai da malamai ke kawo musamman a Hanaf shi hujja da shi wajen cewa wato ya halatta a fita ba a sallan ba wanda wannan akwai magana na malamai magana ta malamai kai wannan sunna ce ko ba sunna ba kuma ya halatta ko bai halatta ba to akwai hujja da ake kafawa daga aikin Umar bin Khattab kamar yadda Ibn Abi Shayba ya fitar yace haddathana Waki' an Isa ibn Hafs ibn Asim يا نفع عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب يشي من فتت هذا عمر بن الخطاب نستسقي من أعدار القروة فما زال على الاستغفار بيكارا أكن كوي neman gafara da yayi ba da roƙo ko da ta dai a wurin amma bai sallah ba amma za da ala istighfari aka ruwayan ta zo ko da ibnu abdul bari na cewa a nan cewa aka yi bai kara ba addu'a akan istighfari amma ya yi sallah ko bai sallah ba yanzu ba ba sani ba tukuna to amma da zamu zo insha Allah za mu ya ƙara yin magana akan ruwaya a wannan ruwaya ruwaya ce sahihiya Abu ibn Abi Marwan ta wato tikaye daga cikin tabi'ai a amintau ne shi sai Abu babansa Marwan Abu Marwan al-Aslami an yi sabani akan ma wato sahabi ne ko ba sahabi ba duk wanda aka yi sawani akan sahabi da ko ba sahabi to baka bukata a ce maka amintacce ne tunda gashi ana cewa ba sahabi ko ba sahabi ba kaga yi a wannan ya ya randa maka cewa ko ya zama sahabi ba to ya daga ce manyan bayan Allah na gari a in kuma ya zama sahabi to kuma wannan ya zama wani abin da yake a dama sahabbai duka su amintattu ne kulluhum udur amma dai magana da ya fi shahara maganar malamai shi Abu Marwan din ba al-Aslami ba sahabi ne ba tabi'i ne tabi'i ne amintacce kuma da haka wannan isnadi isnadi ya tabbata zuwa ga Umar bin Khattab wannan ita ce ruwayan farko da ake da shi sai kuma ruwaya ta biyu ita ma je daga Umar dan Khattab ne Ibn Abi Shayba ya fita ta hanyar Al-Thawri da kuma Abdurrazzaq ibn Hammam As-Sanani ya fita ta hanyar Ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna dukkan su su biyu Al-Thawri da Ibn Uyayna suna fitarwa daga Mutarrif ibn Tarif Al-Kufi daga Sha'bi Amir ibn Sharahil Al-Sha'bi yace Umar ibn Khattab wata rana ya fito fastasqa sai wato yayi addu'ar ruwa fasa'ida al-minbara sai ya hau kan minbari فقال سيتي استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يكن فإن آيوي cewa wato ku je ku nemi gafarar ubangijin ku lalle ubangiji ku mai yawan karban ya karban wato tuba ne idan kuka nemi gafarar su to shi wannan abinda kuka yi in ya yafe muku daga nan kuma zai kara muku wanta goma shi ma sai ya sauko ya aiko muku da ruwan sama wato ta zama albarkatun sama sun buɗe baki daya sannan kuma ya kara baku wato madadi na guzuri na wato dukiya da ‘ya'ya sannan kuma ya sanya muku lambuna a duniya sannan kuma ya sanya muku ƙoramu da za su ringa gudana babu yunwa wannan yake nuna maka cewa daga cikin abubuwan da suke kawo arziki shine istighfari eh ko abubuwa da suka kulle ba mutum in ya lazamci istighfari insha Allah ta'ala Allah zai buɗa mishi ko a kasuwarsa ko a wani waje ko ma menene dai in dai yana neman wato buɗewan arziki buɗewan arziki na abin hannu ko na ‘ya'ya ko na wani abun da yake nema dai na arziki to gafara na wato istighfari yana yana kawo arziki Allah ta'ala ya kawo mana arziki Umar dan Khattab da ya karanta wannan ayan ya hau kan mubari ya hudu ba sai ya karanta wannan aya ya kawo hujja da wannan aya din thumma nazala sai ya sauko fa qalu suka ce ya amil mu'minin ya ya wato shugaban mu'minai law sastaita ina ma a ce ka ka roki ruwa wataƙila wannan kaga zahirin sa zai zama kamar wato maru ƴar ruwan baki da za ka zama lawusu su kashe su ce magana anan da ma ka yi ka ƙara da sallah sai ce laqad qalabtuhu bi majadihi as-sama'i allati yastanzilu biha al-qatar yace ai ba sai na yi sallah ba na roƙa wato Allah ta'ala ya kawo ruwa Allah ya buɗe mana iniranan sama inda Allah ta'ala ya sanya ruwa wato a sama taurarin da suke zubda ruwa to na roƙa ubangiji ya abu da wannan ingararrun na sama din ya zubda ruwa jama'a su amfana a wannan isnadis isnadis akwai alin qita akwai gazuwan isnadi saboda sha'i bi sari'u wa taqafa ba amma yana da shawahi yana da shaida da suke mishi shaida kaga hadisin sama da muka faɗa hadisin Abu Murra al-Aslami yana masa shaida shi kansa a ko da bai zama daidai wa daidai ba amma dai wannan ma'anar cewa umma da bai sallah ba yana mishi shaida a kuma yana daga cikin abin da ke masa shaida cewa Umar an samu wasu lokutan da bai sallan ba shine hadisin Anas yana daga cikin ya cikin sahih Bukhari Bukhari da Ibn Khuzay Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban sun ruwaito hadisi daga Anas cewa Umar dan Khattab kaga wato kana idza quhitu idan wato aka samu fari ba samu ruwa ba istasqa bil Abbas sai Umar ya zo yayi ya addu'a roƙar ruwa da Abbas wato Abbas ya zo ya mishi addu'a بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا sace ya ubangiji mun kasance muna yin tawassuli zuwa gare ka da annabinmu fatasqiyana sai ka wato shayar da mu ruwa wa ina na tawassalu ilayka bi ammi nabiyina yau kuma muna tawassuli zuwa gare ka da kuma babban annabinmu a fasqina ya ubangiji ka shayar da mu ruwa fa yusqawna sai kuma shayar da su ruwa da wannan isnadin sai sinadi ya sahihi kamar da muka ga gashi bukhari ya fitar da shi da wasu daga cikin malamai ibnu kuzaima ibnu hibban kawai zamu zamu dawo kan maganar kan hadisin amma mun ka mun kawo hadisi ne saboda cewa umar yakan zo ya addu'a ba tare da sallah ba hujjar da malamai ke kawowa shi kuma kawo waɗannan akale guda uku wasu daga cikin masu tunannu da kuma wanda suka fitina da bid'a sosai suna kawo hujja da wannan hadisi wajen nuna halaccin mutum ya yi tawassuli da alfarma ko darajar ma'aiki ko kuma wanda ba ma'aikin ba sau Allah ta laya mashi wani abu kaga nan jina da karanta shi da larabci saboda saboda kowa ya ji me aka faɗa cewa inna dan tawassalu ilayka bi nabiyina muna yin tawassuli zuwa gare ka da annabin fatasqiyana sai ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina kuma duk mu gashi yau mun fito muna tawassuli zuwa gare ka da babban annabin mu fasqina ya ubangiji ka shayar da mu fa isqauna kuma an aka gama aka wannan addu'a shikenan sai sai a sai a shayar da sai sai ubangiji kawo ruwa kuma wannan da su masu da su masu bin sunna da su wanda suke ba bin sunna suke ba suke cewa ya halatta a ce ya ubangiji dan alfarman annabi mun kaza ba wai yana magana ubangiji maza da bai da alfarma ne ba a bar kar a hanga hada abubuwan guda biyu a yanzu ubangiji ya halatta dan aka ce ya ubangiji dan alfarman wanda yi min kaza ya halatta ko ya halatta ba shi ake magana kawai amma alfarma waye wanda musulmi zai ce manzo Allah bai da alfarma amma mai wani musulmi zai ce manzo Allah bai da alfarma amma abin da ake magana shine zan iya roƙon wan Allah da wannan abu alfarma dukan mu kaga da mu da su mun ittifaki kan cewa wannan wannan magana ta Umar akwai abin da aka shari cewa da yana tawassuli da zuwa ga Allah tare da annabinmu su suka ce wato yana nufin da albarkacin annabinmu da darajar annabi kaga wato su sun ce an share bijahihi kenan bi hurmatihi mu kuma masu bin suna muka ce a ba shine abin da ya faru ba cewa da yana tawassuli ilaka bi nabina ai bi du'a nabina da addu'an annabinmu kaga kowa da ya da akwai abin da aka share to da yanzu a je a duba a gani wanda kuma usulul larabawa larabawa suka faɗa abin da yake mai hankali zai iya kadarawa a maganganunsu a wanda sai a ji a duba a gani wasu da yawan da yawa daga cikin malamai zaka ga suna ta hujja da wannan hadisi wajen kokarin kare banna sosai a zaka ga daga cikin manyan malaman su wanda suke a duniya sun shira ta ta ilimi amma ta hada haka kuma sai kai mamaki yadda mutum zai tsaya kuma yana wato dudu kan wasu abubuwa da karin ɗalibai ma sun fahimta amma kuma shi yana kokarin kautar da wannan ma'ana din ce ba haka abin take magana ba za ku ga daga cikin malamai da suka ce wannan hadisin wai da ire-iren sa hujja ce akan ka ce ya ubangiji min kaza dan alfarman annabi a hujja ce za ga akwai sharuta ne mai dukuri za ka ga yana hujja da wannan hadisi akan haka da banda shi akwai wani hadisi ma hadisin shi wannan wani makahu da aka bashi je addu'a ya ce shi ma ya kawo wani abu makamacin wannan almuhim dai wannan dai ba daidai ne ba kaga anan ba fara magana yanzu misali tsakanina da malam abdul ko tsakanina da malam jahim ce dan Allah ba ni ba ni dan alfarman annabi a wajenka ba ba ni dan girman manzo Allah a wajenka in dai kana girman manzo Allah ba ni dan Allah kaza ba fa kake magana tsakanin mu kar a hada abu ai tsakanin mu ma muna yin wannan mu ce ka duba zumunci ka bashi fata ka duba zumunci ka bashi ba ka duba ka gani ko uwa ɗaya uba ɗaya wasa ce wasa ne ka ji bashi kaza dan ya tambaye ka ba ka duba alfarman gari ɗaya dan garin dan garin ka ne ka bashi a shi kaga muna yi tsakaninmu mu tsakaninmu akwai irin wannan alaka dan shi ma wanda zaka ga wasu daga cikin malamai ahli sunna su ma ba su mai wannan kuma zaka ji ubangiji na cewa wata qullaha allazi sa'al nabiyyi wal arham wal arham shine wato kuna tambaya saboda zumunci kuce dan zumunta da muke da shi wajen kaza ibn kaza aka zo a tambayi daga cikin ɗalibin suka zo su tambayi su tambayi alim na ɗalib sai ki basu sai ki basu abin da aka saba basu sauran lokacin halifofin shi kuma yanzu yana ganin yanzu in yi ce zai cika basu watakila kawo shi haka wani abu sai da rika ɗan tauye musu abin da dace ana basu to amma idan wato suna son ya basu sai zo su to dan wato wannan ɗinka dan zumuncinka da ke tsakaninka da ɗan uwanka a ƙilimin abi ɓalib kaga shi kenan nan da na sai ba su saboda ai yanzu dan zumunci na wani zumunci ne da Allah ta'ala ya aza a wuyan shi kuma shine babban mai isar da wannan zumuncin a duniya a lokacin da haka sai ya ba su har da kuma muna magana cewa yanzu misali kawai in ce dan abin da dan abin da ke tsakanina da kai na yan wata kabani ba shi ake magana ba a'a zan roki Allah da cewa dan alfarman wani to shi kashi annabin ma ya yi ce dan shi ko san in ba ba ce a ce dan shi ba to kuma kaga ina bi aula ba za a ce dan wani ba ke wannan suna hujja da wannan bane shi suna hujja da wani hadisi tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi kabir ko fa inna jahi inda Allahi azim a cewa ku tawassul ku tawassuli wajen Allah ku tawassuli da alfarmata darajata saboda darajata wajen ubangiji mai girma ne wannan kaga ba ma hadisi bane mun da muka sha faɗa ba za ka taɓa samu ba a cikin tafai da da aka rawaito hadisi da kaji an ci a rawaito wannan hadisi da a nan abin da ya faru idan kun lura ba wai cewa ya yi wato ba makasurin umar ba shine wai yana ta wasu da alfarma annaba a wurin nan ba saboda idan ya ce zai ta wasu da alfarma wato maza Allah ne to ayan alfarma maza Allah wani abu ne samammiya dama can daraja samammiyar abu ce ko yana raye ko baya raye to me zai sa shi kenan kawai sai ya ce zai aje alfarma ma ake kuma alfarma kuma bakwansa an ba da wula in kuma magana alfarma ake kaga daraja ake magana to da me za a je za a je ga ga in ya ci kace Umar shi ya tawalu in Umar na tawalu saboda shi zai kawo kansa ba tunda a lokacin babu Abubakar babu manzo Allah to me zai sa Allah ki su Uthman su Alim sun fi abbas daraja in daraja ake magana da girma kaga wannan shi ya kamata a lura sannan kuma shi da aka kira abbas mu me yayi ne shi addu'a yayi ko me yayi a wurin hadin waya cewa aka yi da aka gama sai ya ce to abbas shiga gaba shiga gaba ka addu'a shi kaga nan da yake cewa la tawassalu ilayka bi ammi nabina wa ma'anahu bi du'a'i nabina da addu'an annabi wannan shine abin da wannan ma'anar take magana amma zaka ga malamai wanda suke ba suna suke sa ta kaikace kaikace haka wani abu da zai baka mamaki akwai lokacin da nake ta kallon YouTube a shi to ma shi rusale wanda zaka ga mutum ne wanda ubangiji ya bashi haske na ilimi ta ba shi shahadin ilimi in da baka sanya sunna ba to kuma ta zama ilimin wani wani nauyi ne kuma sai aka yi ta wani wahalhalu ana kawo wasu hujjoji wanda suke karamin yaro ma sai ya ji wani hujja ba su kama kansa ba amma ko ya kuma duwaye to haka za ku ga ta kawo waɗannan hujjoji kan waɗannan masayi din ko sai yana darasa haka da yake yi na na ilimi a daga cikin abin da zai nuna maka wannan wato inganci abin da muka faɗa wannan kuma ba magana ce ta ibn taymiya kadai ba in ka duba sauran ruwayoyin kai zaka ga haka abin yake a in an lura zaka ga wato abin da ya taru a Abbas a lokacin ya taru ne gare shi shi kadai bai taru da sawaninsa ba ko Ali ibn Abi Talib abin da ya taru ga Abbas na daraja a wannan a daidai wannan gabar da ya sanya Umar ya yi da aka yi da shi ba a same da su ga wato Ali ibn Abi Talib ba kusan kusancin da ke tsakanin Ali da manzo Allah ba ta kai kusancin da ke tsakanin Abbas da manzo Allah ba shi Ali cousins ne tsakanin shi da manzo Allah shi kuma Abbas baffa ne kai tsaye na manzan Allah dan uwan mahaifinsa ne so ina ganin wani afili yake alaka za ka ga ba ba ba je take ba alakan Abbas safi saboda haka za a bada wato rabo na ahlul bait har sai Abbas zai samu abin da Ibn Ali kuna ji za ka za ka ga wato rashin tunani na yan Shi'a in dai wato masalan ana ta jini ne to za ku bar ya za ku bar tsakanin Aliyu da manzo Allah ba yi da bambanci babbacin shi ne zai babbaci tsakanin abdullahi bin abbas da abu da maza Allah matsayinsu ɗaya yadda abu ƙalib yake ɗan uwan abdullahi ne shi ma haka abbas yake ɗan uwan abdullahi ne abu ƙalib ya haifi aliyu shi ma abbas ya haifi abdullahi me ya yi bambanci ba bambanci amma kaga su ba su ba wannan shi ne wato wannan ɗinsu ba to kaga a nan abin da ya sanya abbas wato umar ya kawo shi kaga dai abbas mutumin kirki ne kuma kai ka nemi wato addu'a da addu'a mutumin kike wannan wani abu ne da ake san shi sai haka wannan kaga shi shi kanshi wannan wannan dalili ne na farko sannan kuma abu na biyu Abbas sahabin manzo Allah ne kaga ya ya tara wadannan abubuwa zaka iya cewa mutumin kirki sahabin manzo Allah shi ma Umar ya shiga ciki sannan kuma Abbas akwai shekuka tsoho ne ko a lokacin da ya ba matsala shekara uku eh ya ba matsala shekara uku shi Abbas ne to ko lokacin da khalifa a lokacin da Umar ya rasu Abbas ya shekara da shekara ne 78 lokacin da Sayyidina Uthman 32 bayan hijira da ya rasu Abbas shekara 80 da wani abu to daga lokacin ba su ba sauyin sa bane to daga cikin kuma hikima na da ba in Allah ya yi addu'a roƙon ruwa ai daga cikin abin da za a bare da kima ubangiji akwai tsoffi akwai yara akwai kuma mata an zo ake fara gabatarwa tukuna amma wanda yake shi da karfin sa kaga ba bai kamata ya fara shigowa ciki ba ba shi a ga za a fara ga ubangiji cewa ya ubangiji ko dan waɗannan a a mana ruwa kaga kaga ya kamata a kula da wannan sannan kuma banda wannan ga kuma wato shine a lokacin yafi kowa kusanci da manzo Allah to waɗannan abubuwa guda hudu a lokacin babu wani wanda ke da shi a irin Abbas kaga ga sahabantaka ga nagarta ga tsufa ga kuma wannan wato alaƙa shi da manzo Allah abin da sa Umar yayi wannan hikimar shine idan akwai dalilin da zai sanya daga cikin dalilin da zai sa ubangiji yayi saurin amsa addu'a shine wato idan ubangiji aka nuna musu cewa daga cikin wanda za su amfana da wannan ruwan ya ubangiji akwai wato ahlul bait manzo Allah a ciki wanda ya fi kowanne a shekaru a ciki to gashi nan shi ne abbas shi gashi sai zai addu'a shi kuma yana yi a madadin raunana na na sauran ahlul bait sannan kuma biltani ne wacce kuma da gowan kuma raunana na mata da kuma yara da ake da shi a cikin al'umma musulmai kaga wannan abubuwan su ya kawace duk in ka hararo sai ka fahimci me yasa Umar yayi wannan aikin to amma kaga su ba ba haka suke ba sannan kuma abin da zai ƙara nuna maka wato batancin mai hujja da wannan hadisi wajen cewa ana cewa wato alfarmin Abbas ake son a ce wai ubangiji ya ruwa saboda alfarmin Abbas saboda girman Abbas Abbas addu'a yayi idan alfarma ne kawai shi ke sa ce Abbas kai kwanciyar ka a gida bari mu ga ubangiji girman ka shi kenan kawai amma ka je aka dauko shi aka ta tubo shi ya sauka sama inda wani abu a lokacin aka ce shiga gaba ya ta addu'a ya zo a cikin alhabib ya kawo ta a zubair bin bakar ya kawo da isnadin zuwa ga abbas daga cin addu'a da yace cewa allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dhanbi ya ubangiji wata wani bala'i baya sako ma al'ummar musulmi sai da zunubi wa lam yukshaf illa bi tauba kuma ba a yayi mana zunubi mu musulmai sai da tuba wa qad tawajjaha alqawm bi ilayka li makani min nabiyika yace mutanen nan wato yana musulmai sun wato sun zo wajena musu addu'a saboda matsayina da nake da shi wajen annabinka ashe kaga akwai maganar wato wanda waɗannan abubuwa ba kuma alaƙa da yake da shi da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa halihi aidina ilaika yace gashi mun mika hannuwanmu zuwa gare ka ya ubangiji bi dhunubi mun tabbatar maka cewa muna da zunubi wa nawasina ilaika bi tauba sannan kuma wato mun makarkwadan mu tana ta wato daga mun daga kawuna mu zuwa gare ka ya ubangiji muna tuba ka sako mu da ruwa fasqinal ghaitha ya ubangiji ka shayar da mu ruwa shikenan aka ce fa arhatis sama misal jibal shikenan sai aka ga ruwa kawai ta ta wato sako ta saki yanayin sasanninta wato girgin giragizai suna haduwa kai ka ce wawo kake dora wasu ne hatta akhsabat al-ardu wa 'asha an-nas nan da nan sai aka sami wato ruwa jama'a suka rayu cikin abinci cikin daɗi wannan asali banda wato azubai bin makka da alhafi ke magana ahmad bin marwan alqadi ya fitar da shi a cikin almujalasa wajen wahil ilm ibn asakir a cikin tarihi majalis salam ta hanyar abu sali bazam daga ibn abbas al abbas ibn abdul muttalib a cikin sanadinsa akwai rauni saboda abu sali bazam bai riski ibn abbas balle kuma ma riski abbas ibn abdul muttalib to amma dai alhasil dai galibi duk malamai suna abinda suka ijimai akan shi Abbas addu'a yayi a wannan a wannan waje addu'a yayi ba wai wai da zatin jikinsa ne aka ce wai da zatin jikinsa ba Allah ta'ala yayi ruwa saraka wanda yayi hujja da wannan akan wato halaccin a ce ma ubangiji ya ubangiji dan alfarman ma'aiki yi min kaza ko dan ya dan alfarman ahlul bait ko dan alfarman wali ibadi to wannan bai dace ba wannan bai dace ba kuma ba shi da hujja qur'ani ko sunna duk abin da zai je kawo kama kame ne kawai amma dai in dai har tsaya tunani sosai zai ga ana maganar addu'a ne ba ana maganar wato ba ana maganar wato a zatin mutum ne ba kuma daga cikin abin da zai ƙara nuna wannan ma'anar shine faɗin manzo Allah cewa hal tusaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum shi ma wannan aya azu gashi an kawo manzo Allah ce ana azuta ku a taimake ku ne a ba abu haka face face sai dan wato rauna dan cikin ku raunanan ciki anan matsala yana maganan raunana saboda galibi raunana sun fita karkare wajen addu'a ai ma ubangiji cikakken addu'a shi zai zo hadisi yazo a wata hanya na Imam Nasa'i yake cewa inna ma nasarallahu hadhihi al-umma bi da'afatihi bi da'awatihi wa salatihi wa ikhlasihi yace ana taimakon wannan al'umma ne da raunanan su da addu'o'in su da kuma wato sallolin su da suke yi da kuma takarkarewa tsantsanta ma Allah ta'ala addu'a to wannan shi ake magana ka to shi za shi ma Umar nan sai ya ga towa zai fara gabatarwa a cikin rawa nan sai ya ga Abbas Abbas kuma yana da alaka da kuma Ahlul Bait yana wakiltar Ahlul Bait banda rauni da ake da shi da ana buƙatar ruwa kuma ga kuma wato kusanci da yake da shi da manzon Allah ana sa ran ubangiji ba zai bari wato yanda yake rahamar Ahlul Bait yake wato ci gaba da kiyaye zumuncin manzon Allah ba zai bari kuma haka kawai su zama gari ya ke kashe ba a samu ruwa ba saboda haka zai ci gaba da wato kare zumuncin manzon Allah shi ma dan haka amma da yazo nan da nan wannan ana kokarin na ubangiji a wato ayi da ayi ruwa saboda wannan dauna na daga cikin akwai ahlul bait din wannan shine ma'anar wannan ruwaya amma ba ba kamar yadda su masu bid'a suke kasa su kawo su hujja da ita wajen su ce wato hujja ne akan kace dan abin dan alfarman annabi ba wannan ba daidai ne ba yanzu tsakanin mu nace dan alfarman annabi abin kaza wannan babu laifi amma bara baka rukan Allah alfarma annabi wani abu ne sane nasa mai zaman zaman kansa alfarman tasa za ka samu in ka je lahira yayin da ubangiji ya mashi umarni ya mashi izini shi ne cetonsa amma ka ce wadan alfarman annabi ya Allah yi min kaza ba ni kuɗi wannan ba a same shi ba amma an samu za ka iya yi da addu'a mutum an samu zaka iya yi da aiki alkhairi an samu zaka iya yi da kaza da kaza da kaza imaninka da sauransu zaka iya yi da sufafin Allah da kuma sunayensa kyawawa alhasil dai abinda nake abinda ta kawo wannan hadisi ahnaf sun yi hujja da waɗannan akare guda uku akarin farko na Abu Marwan al-Aslami akari na biyu na Sha'abi akari na uku na shi wannan Anas hadisin Anas bin Malik da Umar wajen cewa wato ba dole bane idan aka je za a addu'a roƙar ruwa sai an yi sallah sun yi hujja da waɗannan akarai a haka duk da al-Hafiz Abu Umar ibn Abdul Bar a cikin al-Istikhar yace shi yana ganin ba wannan hadisi da aka muka kawo ba hujja ne ba yace laysa fi hadha al-hadith an Umar annahu lam yusalli yace anan ba cewa aka yi bai sallah ba wala annahu lam yara salat ko kuma ba cewa yayi shi baya ganin musabbaci a rikayin sallah ba wa inna ma fihi sifatu du'a fil istisqa'i kawai ya an gaya maka siffan addu'a da yake yi ne na roƙar ruwa yayi sallah bai sallah ba ba sani ba sauran hadisa bai kuma sun ce ana yin sallah da haka shi ma yana ce ana zai sallah wannan shine ra'ayin ibnu abdul bar to amma wannan ra'ayi da ibnu abdul bar ya kawo abin da zai masa cikas shine fadin shi abu murar al-aslami da yace fa ma zada ala al-istighfari da ya zo bai ƙara komi a kan neman gafara ba sannan kuma ga kuma hadisin asari na wato shi shi wato a sha'abi suka ce lausa staita ina ma da ma ka yi addu'a roƙar ruwa sai ce laƙar tsalabtuhu bi majalih sama ai na riga na yi addu'a shi ka yi addu'a shi ibrahim da rikicewa ba wai addu'a kawai ake faɗa ai ya riga ya addu'a wannan ganin addu'a ya yi so bai kamata ya fahimci cewa wai anan ya ku wataƙila ma ya sallan ba addu'a ne kawai ake magana a ya riga ya addu'a sai aka ce lawus tasqaita ina ma ka roƙi ruwa a shi kaga nan roƙon ruwa na maganar kari akan addu'a sa na farko kenan to kaga mun wata addu'a ake yi a sallah wato addu'a da zai ne al-istisqa shine yazo ya sallah sai ce ba dole sai yayi ba a saboda haka shi al-istisqa addu'a na addu'a din wannan ya riga yayi shi da ake cewa ya riga ya addu'a ya riga ya roƙi Allah ta'ala ya buɗe indaran sama a shi kaga ya addu'a din kenan sai kuma yace sai kuma yace shi ba sai sallah ba Allah ta tsaita ai law sallati salata listisqa wannan shine abinda wannan ma'ana yake magana kuma fadin sa fa mazal al istighfar shi wata riwaya yana nuni zuwa ga cewa dan addu'a dai ya riga yayi amma dai sallah dai wannan ba bai kara akan akan wannan ba magana Abu Hanifa cewa ba dole sai ai sallah ba tace kamar yadda magana na Ibrahim ibn Sa'ad Nakhai kamar yadda Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito daga Mughira ibn Miqsam al-Dabbi daga Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai cewa wata rana ya fita tare da Abdullahi ibn al-Mughira ibn Abdullahi yana addu'a roƙar ruwa kawai shikenan da aka gama kawai sai shi sai juya abin sa ya dinne ga sura yin sallah sai tsaya ya sallah shi wannan an-Nakhai galibi shine babban limami na malaman Kufa wanda Abu Hanifa Abu Hanifa yana yawan daukar maganganun sa saboda haka kaga Abu Hanifa yana da wani magabaci wanda ya gabaci shi akan haka wataƙila kuma wannan hadisi na Umar duk da akwai ihtimalat da yawa to amma dai abin da yafi karfi shine Umar shi ma an samu wasu lokuta da bai yi bai yi waɗannan sallah ba a nan sai ce afwan wannan wannan gowa da na kawo na Miqsam daga Ibrahim an-Nakhai Ibrahim Mughira ibn Miqsam galibi yana yin tadilisanci in ya rubuta ruwaya daga Ibrahim an-Nakhai wani lokaci zai zan ba shi ya ji ba amma kuma sai ya ce ya saki isnadin zuwa gare shi kawai a sararin hanyoyin wayan sun da cewa daga ya ji ne daga aslamu da ijili daga shi ya ba da labarin shi ibrahim nakai a saboda haka wannan maganar cewa umar bai yi bai yi sallah ba wannan maganar a fili take kware da gaske duk da wasu daga cikin malamai suna inkarin haka to sai dai wannan cewa umar bai yi sallah ba bai sallar roƙar wannan ba wannan za a dauki cewa sunna in ka ga dama ta da kai sallar ta da kai sallar ne ko a za a dauka cewa umar yayi yayi kin wannan sallar ce saboda yana mutane cewa ba dole bane wannan zata mani tanwi'i da auli bayani adam al-wujub al-abhar ko baka ce as-sawab abin da yake daidai Umar anan yayi ne saboda yana baka cewa ba dole bane wannan dama Umar yakan yi irin wannan abubuwa wani lokaci kamar da zaka gani wani lokaci a zo ya karanta wato ayoyi da ake yin sujada wani lokaci sai aka yi sujada da yazo ya kara karantawa sai aka bai sujada ba saboda to gane cewa ba dole ba dole bace sujada sadaka Umar yana yin ire-iren waɗannan abubuwa ya zo ya wani abu ya san ga sunna din amma karin mutum ya je ya dauka cewa wannan abun wajibi ne a bude da sunna ce ko sunna ba aka da ko abu makamancin wannan sai ya ki saboda haka nan idan mutum ya zo ya ki a mu ba za mu ce wani kin yin da yayi sunna ce ba ka ce suna umariya ko wani abu mutum wannan ba za mu ce baka wannan suna ba za sai dai ya zama wannan umar yayi ne kawai saboda kaza amma aikinsa shi ma kansa da ya foka kana da sauran sahabbai shine sallah suke yi wanda sunna ita ce da an zo ai sallah tunda da rana aka zo ka addu'a to me zai na wato kaga a yi a cika shi wannan ladan ai sunna din wannan shi yafi falala a shi yafi kuma kamata a nan sai yace sallah raka'atayn yayi sallah raka'a biyu mazhabin malamai baki daya tun daga sahabbai da suka bi su rikitawa sun tafi zuwa ga cewa sallah din ana yin sa ne raka'a biyu kuma har Umar saboda ba san wani sahabi da saba ba waɗannan ruwayoyi da suka zo kawai kinyi yayi saboda bayanin rashin wajabci amma ba dan ya nuna cewa ba sunna ce ayi sallah raka'a guda biyu ba a wannan kaga hadisin karare yake wajen cewa manzo Allah ya raka'a biyu kuma wannan shine wato ijma'in sahabbai kuma sun yi ijma'i akan cewa aka zo ayi wannan sallah din ba mata iqama ba mata kiran sallah ita sallar roƙar ruwa kawai za a faɗi liman zai ce ne rana kaza a ba wace ba za a za a kira sallah a ce a zo a yi sallar roƙar ruwa ba a yi wannan ba kuma a zo a ce za a mata iqama musalla kuma ake fita yin dalili ya sanya ana bukata a yi masallaci saboda dalili cin dalilai wannan babu laifi ala sa'ati wal ijza amma sunna ta ce a fita waje kamar yadda ce atal musalla a ibn abi shayba ya fitar hadisi daga waki'i يتي حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن حارثة ابن مضرب عن عبدي قال يتي خرجنا مع أبي موسى شي حارثة ابن مضرب عن عبدي يتي من هذا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري نسسقي من أين صلى ركوة فصلى بنا ركعتين سي صلى ركعة بلابيو من غير أذان ولا إقامة بيكلا صلى أقوم بإقامة با وانا إسلام إسلام نسيه سبب حارثة ابن مضرب تقعني هذا بتمنى تابعي sadaka wani ijma'i na malamai akan cewa raka'a guda biyu ake yi kuma in ka zo ba a yin kiran sallah ko ba a yin ba a yin wato a ikama in aka zo kawai za a kabbar sallah ne a to sai a wannan raka'a guda biyu ne ake karantawa akwai maganar cewa ruwaya ta zo ta yi bayani cewa ana bayyana karatu za mu zo insha Allah mu yi magana akan ta a bayyana karatu wannan ta zo ƙara a ruwaya amma me matsala ke karantawa za a yi sallah ruwan guda biyu wannan raka'a guda biyu akwai wasu daga cikin malamai akwai wanda ya ce a karanta abin da ake karanta a sallar idi suka ce tun da ai kaga hadisa ibn abbas ibn abbas ya ce ya kamanta wannan sallar sallar idi da haka suka ce kaga shi sai ka karanta sabbe a raka'an farko al-ghashiya a raka'a ta biyu ko kuma ka karanta abin da ake karanta sallar juma'a ita ma idi ce sautul juma'a raka'a ta biyu munafiqun raka'a ta biyu raka'a ta daya munafiqar ka ta biyu wanda suka ce ayi a haka din tunda ita ma sallah ce wacce take kamanci shi da idi a musamman kuma tunda wasu kabarbari akwai kamanci shi da idi jidda malikiya mu ba ma cewa ai wannan kabarbarin amma dai za yi magana kan wannan wasu daga cikin malaman malikiya suka ce a karanta a raka'an farko sautul a'la sabbi din kenan raka'a ta biyu wa shamsu wa duhaha wa shamsu wa duhaha a karanta haka wannan shine abin da shi a bai sana ya nasanta a duk da wasu daga cikin malamai suna cewa wannan tafsis din alawaji tamfil ne misali aka gaya maka a cika karanta kamar suratul ala da makamancin sa ko suratul shamsi da makamancin ta wannan ala ala tamfil na ala tafsis kenan in ka je ka duba cikin littafin at-talqin na al-qadi abdul wahhab zaka ga shi haka ya fada yace a karanta kwatan kwacin kaza eh kwatan kwacin al-a'la haka ya fada shi kuma abu zai al-qarawli yake a karanta a farko al'a'la a tabi kuma akan ta washamsu wa duha so duka maganan malaman mazhabin mu sun faɗi sun faɗi wannan magana din a daga cikin watakila daga cikin malaman mazhaba wasu su hujja da abin da zo hadisi ibn umar ibn abdullah sanani ya fitar daga arba ibn ubaidillah ibn umar yace akhbarani yaqub ibn ibrahim ibn hunain an nafi an ibn umar hadisi daga ibnu umar cewa kana ya qara'u fi rak'atayl istisqa ya kasance yana karantawa a rak'o'i guda biyu na al-istisqa wa shamsi wa duhaha a rak'an farko da walali da yafsha mun kaga ya dace da mu a wa shamsi wa duhaha amma mun saba da ibnu umar a kuma walali da yafsha mu a ala muka ce a cikin mazhabi mashhurin mazhabin malikiya shi kuma wannan ruwaya aka ce walali da yafsha ita wannan ruwaya ita kanta ruwaya ce wacce take da'ifiya رباح ابن عبيد الله ابن عمر ضعيف ne munkar hadith a wajen malamai sannan kuma yaqub ibn ibrahim ibn hulay majhul ne ba a tantance adalcin sa ba don haka dai ruwaya bata inganta ba amma su shafi'iyya suna da magana guda biyu akan me za a karanta shafi'iyya suna da magana guda biyu a kowanne akwai magana da suka ce na farko akan sutu qaf raka'a ta biyu kuma akan ta iqtarabatu sa'a iqtarabatu sa'a akan ta raka'a raka'a ta biyu imamu shafi sai ke cewa to amma idan ya karanta suratu nuh inna arsalna nuhan to babu laifi kana hasanan wani abu ne mai kyau yake gani a wasu daga cikin malaman zamu sai suka sai da fahimta guda biyu wasu suka ce a karanta qaf raka'a ta biyu ta farko raka'a ta biyu akan ta inna arsalna nuhan wasu suka ce a shi fa imamu shafi ba kai ce ba imamu shafi shi ce waye yana ganin babu laifi ya karanta qaf raka'a ta farko ya karanta sa'a a karanta ta raka'a ta biyu yake cewa in babu laifi idan ya a madadin iqramata sa'a suratul qamar ya ya sanya suratul nuh wani babu laifi shi wani wannan ba hadisi bane fahimta ce ta malamai amma wataƙila mene ya sanya za mu hararo ya sanya shi wato a shafi yake ganin a karanta waɗannan surori wala zan shi ko ka hararo hikimar da yasa imamu shafi yake cewa qaf a raka'an farko raka'a ta biyu a karanta suratul qamar in kuma an karanta suratul nuh wannan babu ne a cikin surorin akwai akwai wasu ayoyi da suka aka zo Allah ta'ala ya kawo wasu ayoyi a cikin wannan surorin wanda a ciki akwai ambatan ita kanta wato falalan ubangiji ya kawo ruwa kaga a suratul qaf dai akwai yursil sama alaikum mitrara to kaga yanzu wannan shi shi yasa shi ma mutan ke ganin akwai munasaba akan ta wannan saboda a samu wannan aya din wanda a ciki akwai wannan addu'a din kar kuma ta Umar shi ya kanta wannan aya din sannan kuma sai ya ce kuma a karanta kuma wala kai wannan zanna min as-sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid yace a karanta wannan ita kaga wata ma wannan akwai wannan cewa muka saukar daga sama ma'an mubarakan ruwa mai albarka eh Allah ta'ala ce fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid muka tsoro da wato tsirrai da shi da kuma wato ‘ya'yan bushiyoyi da ake samu daga ce abin ruwa ya sako busha ta yi girma za a samu ‘ya'ya daga nan kuma a tsanka a amfana da shi wasu suka ce kuma a suratul kamar saboda fafata na abuwa ba sama ima'in munhamir to ka gani wannan shi ya fi shi ya fi ya bani mamaki wataƙila ba a saboda wannan ayan ta zo ne a wato magudana ta hikaya ce ta azaba ba bara yusul sabba alaikum dara kaga wannan a iya akwai sa rai eh saboda ubangiji ya faɗi ta goma shi zai kawo amma shi wannan ana ba da labarin mutanen annabi nuhu ne mutanen annabi nuhu Allah ta'ala ta fatahna abwaab as-sama'i ma'in mulhabir sai muka bude innar ran sama da ruwa mai kwarara wa fajjana al-arda uyuna fataqal ma'a ala amrin qad qad tajri bi ayuna jazaa'an liman kana kaga ai anan yace sakamakon wanda yake ya kafirce mu annabin aka sanya ruwa daga sama daga ƙasa daga ko ina idan aka ta wannan aya kaga ana neman roƙon ruwa a je a karanta almuhim da kowace aka karanta yayi amma dai su dai malamai suna ganin waɗannan munasabobi ya sanya shi shafi yace a karanta abin da yake wato ya fi daidai a mangarin malamai shine sotu wannan sallar roƙon ruwa ta fi kama da sallan wato sallar idi da haka ya karanta al'a'ala ko hala'ata ko ya karanta kafin in ya karanta kafin babu laifi ko ya karanta sautul juma'a ko ya karanta sautul munafiqun wannan babu laifi saboda kamanta ta da salatul idayi juma'a da kuma sallolin idi guda biyu ba karama sana da babban sallah sannan kuma kowace sura ya gani ya kamata karanta ya karanta in ya bi shawara imamu shafi shikenan wannan duka amma dai kar ya tsaya wajen wannan bi ma'in munhamir ita narakawa ma'in munhamir kuma ai in ya kanta sai ya gaba kuma a je can saboda munasaban babu zaka ga ubangiji azaba ana hikato azaban ubangiji mu kuma muna neman rahamar ubangiji kaga abin bai zama zai zama ba zai zama wato daidai ba saboda haka wannan shine shine wato abin da ake karantawa kun ga babu wani suna da take ta tabbata akan wannan muna da lokaci ko ko lokaci yayi lokaci ya ko to insha Allah idan muka zo sati mai zuwa za mu tashi akan kabarbari da ake yi mu malaman malikiya su ba sa ganin musahabbancin ai kabarbari biyar bakwai farko biyar na biyu wanda ake yi su ba sa ganin haka amma wasu daga cikin malamai sun suna gani kuma akwai hadisai da suke mar da suka yi hujja da shi insha Allah idan muka zo za mu magana akan kabar bari da ake yi a na sallar roƙon ruwa wanda kila mu tunda mu mazhabin malikiya muke yi ba ka sannan mutum bai taba gani ba amma kuma in ya gani to wannan ba kare ce an zo da wani sabon addini eh muka zo wata kila ba ka ga wannan hujjar ta fi karfi a wajen malamai musamman saboda an kamanta ta da idi idi kuma kaga akwai wannan kabar bari dai abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa da Allah ya taimana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa
rahmatullahi na yayin sallar eh ana magana a kan dawo da dama zuwa ga farko da dama haka mutum ya ko da wani yakin ne dole da sun yi baya sannan da ba ta
eh sai dai idan muka ɗauki maganar malikiya ka ce ba ka san ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa amma yanzu misali idan in mayafin ne ka dawo da shi sama ta koma ƙasa ai za ka iya juyawa ko damun ta koma haka ko kuma dama ba wani ba wani ɗan rawani ko ya haka ne yau yau ka fahimci magana ko yau idan wani yaki ne za a iya yin sama da koma kasa amma idan mai hannu ce kaga dole sai dai bai bai sai a juya shi amma shi ma yakin ba ana son sama da koma kasa ba eh in dai juya za a yi abu to shi ma sai an juya shi sai cikin da koma kasa eh amma wannan lazim ne ina ma abota rawani misali ga mayafi na haka eh ga mayafin haka na wannan shine mayafin ba shi da hannu eh nan kuma ne nan ta dawo nan nan wannan kusurin ta ta dawo nan wannan kusurin ta koma nan eh to in dai haka ba ba tare da lafiyar babai din ba kasa koma sama eh to ai ba shi to shine baka so shi ne gama in ba ko da ma ya ne in ba an juya sama da koma kasa da koma sama ba eh to sai dai sai dai za a juya shi bai bai haka a tahawil din kenan
amma eh ya guri almadan an cika magana yace wani mayakun eh ai ba shi da idan kana magana kashe mm.
Allah misali idan zai zaka yi magana eh zai zaka ga abin wai ba wanda ya zo da rawani ne a yau ne abin da yake saboda da aka ba sa zo da to rawa insha Allah ana gane saboda ko kasa ko ina rawa ne ina son dan kokoye fara sai da da su Allah sai mu dauro abin da bismillah mala ai duk wanda ka shimfiɗa a gadon bayan ka shi ne ne wanda wanda ba ka iya bambance sama da kasa eh abin da zaka gani a kan shi zaka ga haka ba akwai kuma wanda Nan da- aka tanka shi aka tanka shi teloli su suke sa a gane nan ne sama nan ne kasa na sai da za su yi amfani da cin wani cin na- na mayafi mara hannu kenan mm.
na gane na gane yanzu sani in ba a gane ba fa shi kamar da malaki magana in ba gane ba shi kenan a ko ba a gane ba abin akwai abin nufi za za a iya juya mayafi wanda ba shi da hannu a juya shi ba tare da sama ya dawo kasa sama ta kuma kasa ba eto idan sama ta kuma sama eh, ba su ma ba kasa eh sai dai amfani da ciki da waje kaga wannan abin yake eh don aka yi bai- in aka yi bai bai kuma to kai me yayi iskalin kai in aka yi in aka yi shi bai bai misali aka juya shi gashi haka to in aka juya shi lazim ne kuma sai sama ta koma kasa kasa ta koma sama dama ne kawai ta dawo wani abu ne sa gane shi Eh, dama ne kawai ta kawo hagu hagu kuma su dama Eh, amma idan bai san ya juya shi bai bai to kaga zai iya- zai iya sama ta koma sama eh eh, wannan fide ce da ba kace ga ga wala ya kawo wannan ai za a iya kwatanta da da da ya kyalle ga kyalle na na sai sai idan muka shaya a wajen da suke ta wato ga ga ga- ga shi nan sunna yanzu misali na
wannan shi ne bayani na ko eh a gani sai na sai na tuya shi haka wannan yana a, yanzu ga shi ka sa shi daidai yanzu haka dama ga to ana son dama ta koma hagu hagu ta koma dama kaga dole ne hayaka Eh.
sai na shi haka.
sai ka juya shi ko ba haka ba Eh.
haka ci- haka ciki ta dawo ciki ya dawo je an yi bai bai wannan shi ne magana to wannan shi ne abin da malikiya ke magana su sannan in har ana son ba sai na tuya ba eh to haka zai sai na dama sai ya juya shi kaga sama ya koma Sama kasa su kuma malikiya shi ne ba su wani alƙalmi sai kiran shi alƙalmin khas kenan shi ne ba ka so su amma kaga a maganar a maganar da yafi inganci na malamai maganar shafi'iyya saboda manzo Allah gashi shi da yazo wannan din ma ya fara yi sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama sai ya ga ya samu nauyi ba zai iya ba to shi kenan sai yanda ka ce din kai eh saboda haka mataki yake da shi guda biyu akwai mataki yanda ya faɗa a juya wato baibai wannan shi wannan kowa ya riga ya yadda akwai magana kuma sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama shi magana da yazo zai yi sai bai iya yin wannan ba sai malikiya suka ce to dan alqalbu su ba su ayi su kuma shafiya suka ce ayi shi tankis shine alqalbu ko at-tankis kuma da shi yanzu malam wannan na'am
da shi da wannan eh a dama mai hannu ai dole kaga sai sai dai bai bai wurin juyawa eh in zan juya ciki ina waje shikenan da shi da riga da diri ga mai tabuwa mai hannu ai dole sai dai juyawa wasu ka sai dai juya bai bai eh
a dole ne za a iya a ganin haka a jiya sa wani jikin a to amma za a shaƙe ko Kuma baya, eh za a shaƙe ai da hannu sai dai ko babbar riga babbar riga za ta yi wannan da hannun kowa da sai eh eh to wannan amma dai za a shaƙe kamar dai ai saboda wuyan zai zaka tarwa ne eh za a dan matsa eh to insha insha Allah ina jin dai ai kamar an an fahimci wannan to assalamu alaikum a ba imama ba akwai malamai wanda suka ce al'imama shi ma a yi din Ah, wasu suka ce a'a shi ba sai an yi ba amma dai zahirin tun me- me- in ka duba ba kasu da sa ake juya riga ai muna neman ubangiji ya juya mana yanayin halin da muke ciki ne imama shi ma wanda ya ce zai yi wannan ba za ka ce mishi danni ba Eh, shi wa da rawani ake magana Eh, eh, tunda ba da ba ai kaga wani abu da ake neman ake sa a nuna wa ubangiji bukata Eh, da da kaskanci suna da muna yara.
assalamu alaikum warahmatullahi